الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا أولنا مجلسينا فسر القرآن من جرمه a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin indimi islamic trust a nan garin maiduguri jihar borno yau muna biyar ga watan ramadan shekara 1442 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan hudu shekara 2021 miladiyya Allah muke roƙo ya mana taufiki ya mana dace muna cikin suratul araf jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 201 yau kuma za mu tashi daga faɗin Allah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayb aya ta 202 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما
na'am Allah ta'ala yake cewa wa ikhwanuhum yan uwansu yamuddunahum suna kawo musu dauki taimako fil ghayyi nabata ko dangane da bata thumma la yuqsiruna sannan ba sa takaitawa ayat ta gabata jiya mun karanta fadan Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun mun yi bayanin cewa kasancewakar mu'mini wannan ba zai hana shaidan ya maka wasi ba to sai dai waswasin da shaidan yake wa mu'minai ba abu ne da zai dawwama ba yana musu waswasi yana jefa musu mummunan tunani na sabon Allah subhanahu wataala nan take za su tuna da girman Allah da azabar Allah imani sake imani dawo jikinsu ba za su yi sabon Allah ba su yi riko da gaskiya su mu'minai kenan to sai kuma ana Allah ta'ala ki ba mu kafirai su kafiran ya suke wa ikhwanuhum mana ƴan uwansu ƴan uwan kafirai shaydanu kenan wa ikhwanuhum ƴan uwan kafirai shaydanu kenan wa ikhwanu mana wa ikhwanu shayatin min al-kuffari wal fusaqi ƴan uwan shaydanu domin shaydan yana da ɗan uwa idan mutum ya zama to kafiri idan mutum ya zamanto fasiki ba ya kiyaye dokar Allah ya zamanto don uwan shaidan innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin dan me ya zama don uwan shaidan dan ya bar umarnin Allah subhanahu wataala Allah yace kai ba zai yi ba in shaidan yace kai sai yayi idan Allah yace ka bari ba zai bari ba amma idan shaidan ya masa waswasi ka bari sai ya bari ya zama dan uwan shaidan to shine Allah yake cewa ikhwanuhum ‘yan uwan shaidaru daga kafirai da fasikai ya muddunahum su shaidanun suna kawo musu ɗauki suna ƙara musu ƙarfi suna ƙara taimaka musu a wata kirar yumiddunahum duk da daga madad da imdad aka ɗauka wa yumdidukum bi amwali ubanina wa yumdidukum rabbukum ma'ana za a ƙara kawo muku madadi ɗauki to shaidan shaidanu za su ƙara musu fil ghayyi wajen bata za su ƙara batar da su in suna kafirci guda ɗaya sai su mai da su su zama suna kafirci guda uku in suna fasikanci ɗaya sai su ƙara musu su zama suna fasikanci guda uku ko biyar maimakon su dawo baya su gyara su duba sai ƙara gaba suke yi sabanin mu'minai idan shaidan ya yi musu wasu wasi suna da Allah subhanahu wataala su gyara halayensu ba za su ci gaba da wannan sabon Allah ba tun kafin su yi za su tuna da girman Allah su daina idan abun ya fi ƙarfinsu suka yi me za su yi su yi tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala amma su kafirai ba haka ba domin shaidan ne yake tafiyar da al'amuransu wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayb in uwan kafirai da fasikai daga shaidanu suna kawo musu dauki suna ƙara musu ƙarfi suna taimaka musu wajen bata suna ƙara batar da su thumma la yuqsirun bayan wannan sannan bayan sun ƙara batar da su sun ƙara girmayar da su cikin bata da kafirci da fasikanci la yuqsiruna su shaidanun ba sa takaitawa ba sa takaitawa wajen batar da su kullun ƙara gaba suke yi kamar da Allah ta'ala yake cewa ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا بك فهمت با بك غني با mu muku ɗaura kafirai a shaidanu a kan kafirai ta uzuhum azza suna ingiza su ingizawa ba sa ba su saki ba sa ba su dama duk motsinsu shaidan yana tare da su yana gaidin su yana batar da su gayar da za ku gayar da za ku gayar da za ku kullu su kara nisa daga shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala haka nan wasu fasikai wannan yi nisa cikin fasikanci ya zamantu ɗan uwan shaidan kullum ana wa'azi a masallaci ya ji a rediyo ya ji a facebook ya gani yana ga ayoyin Allah amma yana gani ku ba ku da hankali shine mai hankali kamar a ce kamar aka ce masa ya ƙara babu abin da ke ragewa don me dan ya zamanto ɗan uwan shaidan shaidan na kullum yana ingiza shi ingiza shi yana ƙara masa yana ƙara kawo masa ɗauki yana ƙara masa ƙarfi yana ƙara ƙawata masa wannan sabon Allah sai ya gan ku da baka sabon Allah yana gani ba ku san daɗi ba kuna wahal da kanku kun takura wa kanku kana ɗan mata shekara ashirin baka zina baka shan giya baka zuwa hotel ka takura wa kanka baka san baka san rayuwa ba baka san rayuwa ba dan me dan ya zama ta dan uwan shaidan shine Allah ta'ala yake cewa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsiruna su shaydanu ba sa takaitawa wajen batar da su a wata fassarar su ma kafiran ba sa takaitawa wajen yin sabon Allah to wasu malamai suka ce babu abin da zai hada dukkanin ma'anonin su shiga ciki su ma shaydanu ba sa takaitawa ba sa ja da ba wajen batar da su haka da su ma kafiran da fasikan ba sa takaitawa wajen sabon Allah subhanahu wataala anan Allah ta'ala yake so ya nuna mana bambanci tsakanin mu'minai da fasikai baya kawo halin mu'minai su ba sa dawwama akan sabon Allah sai kawo halin kafirai da fasikai suna dawwama akan a sabon Allah da kafirci da gudumawar a shaidanu sai Allah ta'ala yake cewa wa idza lam ta'tihim bi aya idan baka kawo musu wata aya ba kalu sai su ce lau lajita baitaha me yasa baka kirkiro ta ba kul kace da su ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inma attabi'u ma yuha ilayya ni abin da nake bi kawai shine abin da aka yi min wahayi min rabbi daga ubangiji na hada wannan alqur'ani basair hujjoji ne bayyanannu min rabbikum daga ubangijinku wa hudan kuma shiriya ne wa rahmatun kuma rahma ne liqaumin yu'minuna ga mutanen da suke da imani wa idza lam ta'tihim bi aya suka faran maka idan baka kawo musu wata aya ba kamar yadda suka nema da kullum suna cikin neman ayoyi ka kawo kaza in kai annabi ne ka kawo aya kaza in kai annabi ne ka yi kaza mu gani in kai annabi ne baitin abin da manzon Allah ya kawo musu na gaskiya ne kuma sun san dan adam ba zai iya yin wannan ba sai su kyale wannan su bar wannan su nemi wani kuma suna so su a ganinsu za su kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ta'ala yake cewa idza lam ta'tihim bi aya idan baka kawo musu wata aya ba idan sun nemi wata aya in kai annabi ne ka kawo kaza ka bubbugar da ruwa mu gani an ta'ata billahi wal malaikati qabila ka kawo mana Allah da malaiku gaba da gaba mu gansu ka mai da dutsen safa ya zamanto wato zinariya tsantsa abubuwa iri iri to suke cewa kalu sai suke laula shtabaitaha ina ka samu jinkirin ayoyin alqur'ani ta ce laula shi ta bai ta ha ba za ka kirkiro ta ba ka kiro ka kai da kutanka da tunaninka ka kirkiro ta ka kawo mana ka kirkiro aya ka kawo me yasa suke fadin wannan saboda su wato a tunaninsu qur'anin ma gaba daya ma kirkira ne in hadha illa ikhtilaq haka suke fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in hadha illa asatirul awwalina wannan kirkira ne kai ne ka kirkiro ka kawo saboda haka kamar inda ka saba kana kirkira ka kirkiro wata aya ka kawo mana magani laula ishtabaita ma'ana asalin ishtiba ma'ana zabi Allahu yaji tabi azabu wani abu amma ana abin nufi anan ka zaba ka kirkiro da kanka ka kawo wata aya mana to malamai suka ce aya anan imma ya zama aya shar'iyya mana wata aya ta alkur'ani sun nemi ayoyi da dama bayan ayoyi da Allah ta'ala ya saukar a cikin alkur'ani kamar da Allah ta'ala yake cewa wata ayar wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala allazina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghayri hadha aw badil da an karanta musu ayoyin alkur'ani manzo Allah ya karanta musu sai ce to abu da muke so mu ba wannan wannan qur'anin bai burge mu ba ka kawo mana wani qur'anin daban inda kuma za a kawo musu za su ce to ai wannan ma bai ishe mu ba a kawo wani tunda amma ai rashin imani ne ba wai da gaske suke ba to shine a manzon Allah Allah ya umarci manzon Allah ce da su kul ma yaqunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi in atabi illa ma yuha ilayya ni ba zan iya in canja wata aya da karan kaina ba ko in kawo wani alqur'ani da karan kaina ba ni ina bin umarnin Allah ne wahayi aka yi mun ake yi mun duk abin da aka yi mun wahayi aiki na shine in isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala to wannan bisa ga fassarar cewa idza lam ta'tihim bi aya idan ba ka kawo musu wata aya ba ma'ana aya shar'iyya aya da tana dauke da umurni da hali ko ba da labari to shine sai shine su ce laula shtabaitaha da ma ka kirkiro ta da kanka ka kawo in in Allah bai saukar da ita ba kai da kanka ka kirkiro ka kawo ai za ka iya yi ka kamar ba a suke wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar izgilanci suke wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fassara ta biyu ma'ana aya kauniya kamar da suka ce ka bubugar mana ruwa sannan ka kawo Allah da mala'iku mu ga da idon mu kamar da dutsen safa ya zama to zinariya ka wani aya ce kauniya anan a wannan fassarar laula shtabaita ma'ana ina ma ka neme ta da gurin Allah Allah ya baka wannan da wacce kowace fassara aka ɗauka a nan dai Allah ta'ala yana ba mu labari dangane da wani hali na kafirai na rashin imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan an kawo musu aya gamsasshiya ba sa yadda da wannan sai su bar wannan su nemi wata aya ba dan za su imani ba illa kawai suna so su yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a izgilanci a wata yar Allah ta'ala ki cewa wa ma kana li rasulin wa ma kana li rasulin an yati bi ayatin illa bi idhnillah ya kamata su sani su gane annabin nan Allah ne ya zabe shi ya mai da shi annabi kuma Allah ya bashi sako saboda haka a karan kansa shi ba zai iya kawo da wata aya ba ko ya canja wata aya ba to shine Allah ta'ala yake yake faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul kace da su ka bayyana musu su ji innama attabi ma yuha ilayya ni fa abin da nake bi kawai shine abin da aka yi min wahayi da shi aka saukar da aya in isar in isar ba saukar da aya ba to babu abin da zan faɗa min rabbi daga ubangiji na hada wannan ma'ana ishara tana koma ga alqur'ani hada alqur'an wannan qur'ani da aka bani wanda nake karanta muku malamai suka ce ishara ga alkur'ani ana so ne a nuna girman alkur'ani sun nuna cewa ayoyin alkur'ani da aka bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya karanta ya karanta musu suka ji bai ishe su ba suna neman wasu wasu ayoyi to shine Allah ta'ala ya wannan Qur'anin da aka baku aka saukar wa annabi mu annabi Muhammad muka saukar wa annabi mu annabi Muhammad Qur'ani ne mai girma al-isharatu lit-tanwihi a nuna girman al-Qur'ani wannan Qur'anin babu irinsa saboda haka in dai gaskiya kuke so to wannan Qur'anin ya ishe ku amma ba gaskiya kuke so ba ko da an canja alkur'anin aka canja ayoyin alkur'ani aka kawo wasu ayoyi ba yadda za ku yi ba hada wannan alkur'an basair jama'u basira basira shine kullu ma yatadhihu bil haqq duk abin da yake kai riko da shi zaka gane gaskiya basira ta zuciya idon kai samu basira Allah ya bude kwakwalwanka ka fahimci gaskiya wanda kuma karfinsa aka ce basira hujjar ta wajen ƙarfi da bayyana duk mai son gaskiya idan ya gani ba zai kokonta a kai ba to qur'ani ya kunshi waɗannan al'amura Allah ta'ala yake cewa basair hujjoji domin irin yadda Allah ta'ala ya kawo hujjojin alqur'ani da salo daban-daban ya kawo ba basira ɗaya ba ce ba hujja ɗaya ba ce ba salo ɗaya ba ne uslubi daban-daban labari ɗaya ana kawo cikin salo daban-daban umarni abu ɗaya ana kawo cikin salo daban-daban idan wannan bai gamsar da kai ba wannan ya gamsar da kai idan dukkanin ba su gamsar da kai ba to abin naka rashin imani ne ba da za a ce ayoyin alkur'ani gaba ɗaya ba su gamsar da kai ba idan baka fahimci wata ayar ba ka fahimci wata ayar to shi yasa Allah subhanahu wataala a wani gurin sai ya tsawaita bayani a wani gurin kuma sai ya takaita duk wannan domin tabbatar da hujja akan bayi هذا wannan القرآن basa'ir hujjoji ne bayyanannu domin sun kunshi kowane nau'i na shiriya da salo a daban-daban min rabbikum daga gurin ubangijinku kafirai ma Allah shine ubangijinsu mu'mine su ma Allah shine ubangijinsu min rabbikum idan aka fuskantar da zance zuwa ga mu'minai wannan kwadaitar da mu'minai ake wannan alkur'ani yana dauke da hujjoji bayyanannu kwarara saboda ku ƙara imani da wannan alkur'ani ku ƙara riko da wannan alkur'ani babu abin da za ku yi riko da shi wanda ya fi wannan alkur'anin idan kuma aka fuskanta da zance zuwa kafirai tunda ana so ne a tsaye da hujja a kansu malamai suka ce a wannan kamar kira ake musu su yi imani da wannan alkur'ani kun zo kuna neman wasu ayoyi kuna nuna wannan alkur'anin bai ishe bai ishe ku ba ya kamata ku tsaya ku mai da hankalinku akan wannan alkur'ani idan kun karanta wannan alkur'ani da kyau wannan alkur'anin ya ishe ku hujja inda har kuna son imani kuma har wala yau wannan ya dauki yana kunshi da tsoratarwa tunda kafiran sun yarda cewa Allah na shine mahalicci wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah sun yarda Allah shine halicci sammai da kasai iyaka suna bauta wa gumaka ne a ganinsu gumakan su ƙara kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to idan aka fuskantar da zance zuwa kafirai ana nufin kiransu ake su imani tare da tsoratarwa Allah ta'ala ke cewa wannan alkur'ani yana kunshe da hujjoji bayyanannu wa hudan kuma shiriya ne wa rahmatun kuma rahma ne malamai suka ce at-tanwinu lit-tafkhim mana wani alkur'ani yana dauke da babban shirya shirya wadda babban shirya shirya wadda babu irin ta inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam duk wani tafarki babu wanda kai tafarki na alqur'ani wa rahmatu kuma rahma ne liqaumin yu'minuna ga masu imani a wurin gurin Allah ta'ala ya nuna qur'ani shirya ne haka ya tsaya amma an Allah ta'ala yake cewa wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun ga masu imani domin su ne za su amfana da alkur'ani gurgudan imaninka gurgudan amfanuwanka da alkur'ani kana ganin qur'ani yana amfanar da kai kana samun shiruwa da nutsuwa da alkur'ani wannan alama na imaninka yana sama duk sanda ana wa'azi kana zuwa gurin tafsiri ko kana karanta alkur'ani idan ya zama kana fahimtar amanan alkur'ani amma sai ka ji halinka babu canji kai mahaddaci alkur'ani ne kullum kana sauki alkur'ani duk kwana biyu ba kiyaye sallah ba badin gaskiya ba rikun amana ba sada zumunci kana shirka kana bid'a to alaman imaninka yayi ƙasa domin duk wannan al'amura Qur'ani ya fada da su shirka da bid'a da zalunci da saba alƙawari da ha'inci duk Qur'ani ce kar a yi kai kana karanta alƙur'ani kuma kana fahimta kuma kana yi kaga anan bai zamanto hudan wa rahma gare ka ba to shine Allah ta'ala ke cewa wa hudan shiriya ne wannan alqur'ani wa rahmatun kuma tausayi ne jin kai ne gawa liqaumin yu'minun ga masu imani to ana zaka jarrabi imaninka ya mu'amalaka da alqur'ani ya aikinka da umurnin alqur'ani to sha sama galibi alqur'ani in Allah yana bada umurni da me yake farawa ya ayyuhallazina amanu ya ku da suka yi imani sai kana da imanin ne zaka saurari umarnin Allah kai me kai aiki da shi in Allah yana hana wani abu sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani kada ku yi kaza domin baka da imani shikenan babu abin da zaka dogara da shi ka karbi sakon Allah ko abin da zaka fahimci hanin Allah ka haru to Allah samu dace na'am wa idza quri'a al-qur'an fastami'u lahu لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون
نعم الله تعالى يكشف وإذا قرئ القرآن إذا أنكرت القرآن فاستمعوا له كسر عليش وأنصتوا كيكم لعلكم ترحمون دوم أجكنكم to bayan Allah ta'ala ya fada mana halaye na kafirai na rashin imani da alkur'ani kuma Allah ya ƙara tabbatar mana da cewa wannan kur'anin wajen hujja ya isa ƙarshe yana ƙunshe da hujjoji bayyanannu wanda duk mai hankali mai son gaskiya idan ya kalle su ya karanta su zai imani da Allah da wannan alkur'ani sai Allah ta'ala ya zo yana ba da umarni cewa idan an an karanta alkur'ani a saurari wannan alkur'ani domin a ƙara fahimtarsa dangane da mu'minai umarni fastami lahu wa ansitu dan su saurari alkur'ani su fahimci alkur'ani su aiki da alkur'anin ya faɗa kuma wannan zancen har wala yau ya shafi kafiran ba abin nufi da wannan shine su ƙara sauraron wannan alkur'ani idan suka nutsu suka saurari wannan alkur'ani to lalle za su gane cewa wannan alkur'ani daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala yi Allah ta'ala yana so ne su fita ko kuma su kauce wa halinsu na rashin sauraron alkur'ani wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun suna hana mutane su daina sauraron alkur'ani kada su ji wannan alkur'ani domin inda suna jin alkur'anin kur'anin yana da tasiri yana da tasiri yana kama hankali to shine Allah ta'ala ke cewa a'a kada su hana mutane su ma su daina nisan da wannan alkur'ani su yi haƙuri su dauki lokaci ana karanta musu alkur'ani su yi shiru su yi tsit su saurari wannan alkur'ani kur'ani zai tasiri a kansu in kai mumini ne qur'ani zai ƙara maka imani ka fahimci umarnin Allah kai aiki da shi abinda Allah ya hana ka fahimta a ta hannu Allah ta'ala yake cewa fastami'u lahu ku saurari wannan alqur'ani ba fasma'u ba yace fastami'u ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na istama'a da sami'a da an ƙara alifun da ta'u wannan yana nuna yana nuna ƙarin ma'ana sami a misali kana tafiya mutane suna magana ka so baka so ba me zaka ji wannan sami'a ne amma kana tafiya ka zo wasu mutane suna tsaye ko suna zaune suna hira tace bari in ji me suke faɗa wannan istama'a ka saurare su domin da niyya ka ba da tunaninka da lokacinka da hankalinka ka ba da kunnanka kila ma da idonka domin ka fahimci me suke faɗi wannan shine istima to shine abin da Allah yake so a nan istima mu saurare shi fastami'u lahu ku saurari wannan alqur'ani idan an fara karanta shi kame da hankalinka da kunnanka da tunaninka to bayan wannan kuma ba zai wadatar ba ta yiwu ka mai da hankalinka da tunaninka da kunnanka amma ka shagala da wani abu sai ce wa an situ ku yi tsi kada a yi magana kada a yi motsi saurari alkur'ani tare da yin tsi wannan shi zai baka damar fahimtan abin da qur'anin ya faɗa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati domin sai tuntuntuni game da ayoyinsa tadabbur shine ka juya abu ka mai da hankali ka je ka dawo a kansa ka juya cikin kwakwalwarka ba wai kawai ka ji ka wuce ba wannan baya yiwuwa sai me sai idan ka saurari abin da ake faɗa kuma sannan kuma ka insaki abin da Allah yake so anan shine abin da ake faɗa husnul istima'i husnu listima'i kyakkyawan saurare yanzu wannan zaman namu wannan zaman namu yanzu ina ina fassara wadannan ayoyi malam ya karanta ina fassara su kowa yana ji kuma yana kallo na amma ba duk wanda yake gurin nan bane yastami'u ko ba ga bane yanzu wannan zaman namu ba mamaki wani yanzu tunanin sa yaje lokacin bude baki yanzu kwarai kuwa wani kuma tunanin sa yaje gida wani kuma kila yayi rigima da matarsa ya fito yanzu yana tunani ya zai koma gida haka kowa da irin tunaninsa daban-daban daban in kana gani kowa yana ji na yanzu kowa yana kallo na ana Allahu akbar ana girgiza kai amma kuma inda kowa zaka bincike shi ba kowa ne yake istima'i ba dalilin haka inda bayan gama tafsiri zaka zo ka tambayi kowa ka tambaye shi layi layi malam me yace wajen fassara aya ta farko zaka zaka gama maki irin an san da za ba saboda me kowa istima'insa daban ne an fahimta kowa istima'insa daban ne saboda haka Allah ta'ala ke cewa fastami'u lahu wa ansitu domin wannan shine zai bada damar a fahimci ayoyin alqur'ani a fahimci wa'azi daga cikin alqur'ani har ayi aiki da shi kuma ina ana karatun alqur'ani ana so a kowane hali a kowane lokaci a matsayinka na musulmi ana so idan ana karatun alqur'ani ta saurari a alkur'ani kai tsid kada ana karanta alkur'ani kana hira kana magana domin yin tsid sauraron alkur'ani da yin tsid ana karanta alkur'ani wannan yana nuna ka girmama Allah ne Allah mahalicinka maganar mahalicinka ne ka girmama Allah ka girmama alkur'ani amma duk da ana karanta alkur'ani kana hiranka babu ruwanka kana surutu ana karanta alkur'ani wannan ya nuna cewa baka girmama Allah ba kuma baka girmama maganar Allah ba yau ka jira ce kai ne an kai ka gaban shugaba baba Buhari falonsa kuna zaune kuka masa ziyara in Buhari shugaba ya fara magana za ka hira da abokinka shi yana magana ka kalli abokinka ce a ziya mun yi kaza kaza kaza shi yana magana a falonsa za ka yi ba wa maganin isa ba ko an baka dama za ka yi za ka ji me baka mutunta shi ba shugaban ƙasa an baka dama ka je gurinsa amma kana to ila kuwa khaliqu samawati wal ardi ahal Allah ya halicci sammai da ƙasai ya sauka da alqur'ani ga fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma littafin da Allah ya saukar babu irinsa to ana karanta maka wannan zance na Allah ka tsaya kana hira kaga akwai raunin imani yana daga cikin alaman girmama Allah subhanahu wata'ala idan ana karanta alkur'ani a saurari alkur'ani a yi domin a samu a shiriya to yana da kyau a musulmi ya kiyaye wannan وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فكشن wannan aya malamai suna tattaunawa shin yaushe ne wato sauraron alqur'ani da yin tsid zai wajaba ko kuma mai ake nufi da wannan aya wasu malamai suka ce ana nufin in ana huduba ne ana huduba tunda liman zai karanta ko kuma limami mai yin huduba zai karanta wasu ayoyi a cikin alqur'ani ayi wasu suka ce abin nufi a sallah an yi kabbara an shiga sallah sallan jam'i kuna sallah da liman liman ya fara karanta alkur'ani a matsayinka na mamu kai shiru kada ka karanta ko da suratul fatiha bisa ka fahimtar wasu malamai dan Allah ya ce fa iza wa iza idan zarf ne yana da umun kowane lokaci a cikin sallah da wajen sallah wasu malamai suka ce wannan ba zai takaita a cikin hudu ba ko sallah ba na Allah bai kayyade da wani itlaqi yayi bai kayyade da wani lokaci ko wani yanayi ba saboda haka duk sanda aka karanta alkur'ani abin da ake da gurin musulmi ya yi shiru ya tsi dangane da karanta fatiha in liman kana sallah tare da liman wannan sabani ne malamai matsala ce babba malamai sun tattaunawa tattaunawa mai yawa a kawo hadisai da yawa a kai a duk malamin da ka yarda da fatawarsa har tsakani da Allah ka yarda da ilminsa da fatawansa fatawar da ya baka in kai amini sai kai aiki da shi kai talibin ilimi ne ma sai kai aiki da tarjihin malamin da ka yarda da ilminsa da fatawansa wanda matsala ce babba amma shek muhammadu aminu shinkiti ke cewa shi a ganinsa saboda taka tsantsan malamai sun yi sabani in kana sallah tare da liman musamman a sallah wanda yake ana bayyana karatu sallah asubahi raka'a ta biyu magariba raka'a ta farko ta raka'an biyu a isha'i liman a bayyane ke karantawa kai ba mamu za ka karanta fatiha ko ba za ka yi ba wasu kai shi za ka karanta ko da liman yana karanta da manzon Allah ce la salata liman yaqra bi fatihatil kitab wasu suka ce a'a ba za ka karanta ba dan Allah ya ce wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu in an karanta alqur'ani ko cikin sallah ko wajen sallah Allah ya ce ai shiru liman yana karanta alqur'ani sai kuma kana karanta alqur'ani ba kai shiru ba baka saurari alqur'ani ba kamar su malikiya suka ce in sallan boye ne za karanta fatiha amma idan liman ya bayyana karatu ba za karanta ba saboda haka mutum ya doki fatawar malaman da ya yarda da shi babu abin babu dama babu matsala a ciki amma shi Muhammad Aminu Shinki take cewa shi a garin sa ta ka tsantsan dan malaman da suna ganin cewa dole ne sai karanta Fatiha a gurin su idan ba karanta Fatiha ba baka da me baka da sallah yake cewa tunda a gurin wasu a gurin wasu malaman idan ba karanta Fatiha ba baka da sallah saboda haka kai abin da yake a kowane guri kana da sallah an fahimta to ba za mu tsamu tattaura akan wannan matsala ba matsala ce doguwa yanzu ba muna matsala ta fikihu ba da malamai sun kawo suna ishara ga wannan muka yi ishara ga wannan gurin da yake misali kamar a gurin wa'azi ko wani guri haka ana karanta alkur'ani sauraron alkur'ani da yin tsit wasu malamai suka ce wajibi ne wasu malamai suka ce ba wajibi ne ba mustahabbi ne sai dai idan surutunka yana hana mai karatun karatu yana rikitar da shi dole ne kai shiru amma idan ba rikitar da shi tunda ba sallah ake yi ba ba wajen huduba ba ne ta wannan abin da ya fi kai shiru kai tsi amma idan baka yi ba baka yi laifi ba dan surutunka bai hana shi karatun amma idan surutunka yana rikitar da shi to yana rikitar da karatunsa to dole ne haramun ne kai magana dole ne kai tsi ala ayi hal tunda Allah yake wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu umurni Allah ya bayar a matsayinka na mu'mini idan an karanta alqur'ani ka saurari alqur'ani ka yi tsit ya fi alkhairi a kowane lokaci domin ai ko dan adam irin kan yana magana ba kana bashi lokaci ba balle maganar Allah a wanda ya halicce ka la'allakum turhamun dan me Allah ya umurce mu idan ana karanta alkur'ani ku saurari alkur'ani kuma mu tsayi Allah ya faɗi illa ya faɗi hukunci tsammanin za ku samu rahmar Allah ko kuma dan ku samu rahmar Allah tun ana karanta alkur'ani ka saurari alkur'ani kai tsit ka girmama Allah to Allah zai tausaya maka wannan hanya ce wannan sanadi ne na samun rahmar Allah ba sai ka karanta ba wani yana karantawa ka zo na cikin ladabi ka nutsu ka yi tsit ka saurari alkur'ani za ka samu rahmar Allah sai Allah ya tausaya maka amma an baka ana karanta alkur'ani baka yi tsit ba baka saurari qur'anin ba za ka samu rahmar Allah ba za ka samu ba saboda haka dan samu rahmar Allah sai mutum ya saurari alkur'ani ana karanta alkur'ani ya tsi kuma wannan ibada ce in kai za ka samu lada domin ibada ismu jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu duk abin da Allah ya umarni da shi yana so shine ibada tunda umarni Allah ya bayar in kai a kai ibada Allah zai baka lada akan wannan amma sharadin in ana karanta alkur'ani ka samu lada idan ka saurari alkur'anin ba idan ka ji alkur'anin ba kana wucewa a majalisin ya ta hafizi a ko sangaya a koban gida ana karanta alkur'ani ka zo ka kalle su ka ji su ka wuce ka ji alkur'ani ko kana lada ba ka lada amma da ta ji sai ka ce Allahu akbar kai wanda suna karanta suratul taha ne kai bari saurari su mi Allah ya ce ka tsaya ka saurare da niyya kana da me innamal a'malu binniyat idan idan sami'ta la tu'jar wa idan sama'ta tu'jar da istima'i da niyya amma sama'i babu niyya kawai kai kawai kawai karo ake ka ci karo ne kawai ka ci karo da mai karatu ne ka ci karatun ka wuce to wannan baka yi niyya ba saboda haka baka da me lada haka malamai suka ce sauraron alkur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi muhimmanci a hadisin ibn mas'ud wanda imam bukhari da muslim suka rawaito sahabi abdullahi ibn mas'ud ke cewa wata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni iqra alayya karanta mu alkur'ani in sai ibn mas'ud yake cewa aqra'u alayka wa alayka unzil ya rasulullahi kaifa aka saukar wa alqur'ani amma ka bani umri in karanta maka ya zan yi shi aka saukar wa alqur'ani shi ya karanta da su alqur'ani amma yace karanta in ji ya rasulullahi kai aka saukar wa alqur'ani kuma an karanta alqur'ani kaji sai yace fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi domin ni ina so ina in saurari alkur'ani wani yana karantawa sai kama karanta suratul nisa yana karantawa yana karantawa yana karantawa manzon Allah yayi tsi yana sauraron sa sai da yazo fadan kan fadan Allah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida ya al'amari zai kasance aka tashi alkiyama kowace al'umma aka kawo wanda zai bada shaida akan ta kai kuma ya ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zo a matsayin za ka ba da shaida akan al'ummarka ya al'amari zai kasance a wannan rana ranar tashi alkiyama kenan sai manzon Allah ya hasbu ya isa haka ibnu mas'ud ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah idanunsa suna hawaye saboda an kai gaba ta magana ta lahira lahira Allah yana magana akan tashin alkiyama manzon Allah abun ya ratsa shi ya fara hawaye so da dama hakan yana faruwa ayoyi ne kana karanta su suna kana karanta su amma ba safai ne ba safai ba ya ratsa jikinka amma wani yana karantawa yana rerawa kana ji sai ka ji kamar baka taba ji ba to shaka babu abin da yake ana karanta shi ana maimaita shi kai mai karatun baka kosawa shi in kana ji baka kosawa sai ka ji ko da hadisi ne in ka ji ana so da yawa ran da ana ji ana fara hadisi sai ka ji ai wannan ai sabo ka ji ne amma aya fa duk aka fara karanta aya ba za ka taba cewa ai ka taba jin wannan ayar sai ka ƙara mai da hankali wannan mu'jiza ta alkur'ani saboda haka yana da kyau mutane su karanta alkur'ani kuma su saurari alkur'ani Allah ce da su yi saurari alkur'ani da niyyar aiki da alkur'ani alkur'ani hujjatun laka aw alayka a karanta alkur'ani a saurari alkur'ani za a samu ladar karatu za a samu ladar saurari amma babbar manufar ba a samu ba aiki shine babbar manufa a hadisin ibn mas'ud wanda imam ibn hibban ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ja'alahu amamahu qadahu ila aljanna duk wanda ya sanya ya sanya Qur'ani ya zama jagoransa ka sa alqur'ani gabanka Qur'ani ne yana tafiya shi yake maka jagoranci kai kana bisa a baya kuna tafiya tiryan tiryan tiryan har ya kai ka gidan aljanna domin shi yake janka amma manzon Allah ya ce wa man ja'alahu khalfa zahrihi duk wanda ya aje alqur'anin a bayansa sai manzon Allah ce saqahu ila an-nari sai alkur'anin ya turo yana tura ka yana ture ka yana ture ka har ya jefar daga cikin wutan jahannama ma'ana wanda ya aje alkur'ani a bayansa me ake nufi baya aiki da alkur'ani mahaddashin alkur'ani ne gangaran alaramma wasu ne baya kuskure amma ka zo kaga halinsa gara jahili qur'anin babu a halinsa to wannan matsala ce babba saboda haka karanta alkur'ani yana da muhimmanci inda kaga yanzu ake ba da muhimmanci wajen haddan alkur'ani ba a ba da muhimmanci wajen aiki da alkur'ani ka wanda ake ba da muhimmanci wajen haddan alkur'ani saboda haka wajibi ne a karanta alkur'ani a fahimce shi a aiki da shi sannan ne za a samu tsira to Allah ba mu ikon karanta alkur'ani sauraron alkur'ani kuma aiki da abin da qur'ani ne karantar na'am واذكر ربك آية كما الله تعالى يكي سوا واذكر ربك كأنبتي وبنجزنك في نفسك أرنك تضرعا كان من كسكن تردك الله وخيفة كان من طوران الله ودون الجهل من القول باتارد كبي كبين ذكر با بالغدو دسافي والآثار دمريتي ولا تكن من الغافلين kada ka kasance daga cikin gafalallu gaban Allah ta'ala ya ba da umarni idan ana karanta alkur'ani saurari alkur'ani a yi domin a samu rahmar Allah a nan Allah ta'ala yake umarta annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadhkur rabbaka ka ambaci ubangijinka kai zikiri kenan wani umarni ake baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma al'umma musulmi sun shiga ciki laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wadhkur rabbaka ka ambaci ubangijinka fi nafsika a ranka wannan malamai suka ce zikrun nafsani zikrun nafsani ambaton Allah ba tare da motsa harshe ba akwai irin wannan zikirin an gane fi nafsika ta yaya za ka yi ka tuna da girman zatin Allah kana zaune haka kawai ba ka motsa harshenka ka tuna da siffofin Allah ka yi tunani ka yi tadabburi akan Allahu ar-Rahmanu ar-Rahimu al-Maliku yaya Allah ya zama ar-Rahman tausayin Allah da jin kai na Allah al-Maliku girman zatin Allah girman mulkin Allah ar-Raziq irin yadda Allah yake arzuta bayinsa al'alimu girman ilmin Allah assami girman jin Allah ba ka motsawa ba ka magana amma kana juya wannan a tunaninka a kwakwalwanka a natsi kana zaune wannan zikiri ne ambatan Allah ne amma a cikin zuciya ka tuna da tashin alkiyama irin yadda Allah zai wa bayi hisabi ka tuna da ni'imar gidan aljanna irin abin da Allah ya tanada wa bayinsa a gidan aljanna ka tuna da azabar wuta irin wato irin masifar azabar wuta to wannan zikir ne a a nafsi kuma kai da ikhlasi Allah ta'ala zai baka lada akan wannan kamar da yazo a cikin hadisi idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi idan mutum ya tuna da ni da girma na da zati na da umarni na da hani na ya tuna a ransa sai Allah ta zakartu bi nafsi ma'ana zan saka masa da ladar da babu wanda zai sani sai ni to wannan nau'i ne na zikiri wasu malaman sun yi inkarin wannan irin su ibnu atiya cewa babu zikirin nafsani sai zikirin lisani amma shek muhammadu aminu shinqiti ya yi masa raddi yake cewa wannan aya a fili take cewa akwai zikirin nafsi amma abin da ake nufi da zikirin nafsi shine kamar da muka ambata ka tuna da girman zakin Allah da azabar Allah da irin da ka yi tunani akan sunayen Allah da sufofin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya faɗi yanayin da ya kamata a wani hali za ka yi zikirin yace tadarru'an a hali wato fassara ta farko malamai suka ce wannan hal ne kana mai kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala wa khifatan kana mai tsoron Allah subhanahu wataala fassara ta biyu suka ce wannan a maf'ul li ajlihi ne tadarru'an domin kaskantar da kai ga Allah wa khifatan domin jin tsoron Allah amma a takeice dai manufar duk da yin mana ya zama kana ambatan Allah a wani hali sanda kana ambatan Allah ya zama ka kaskantar da kai ga Allah kai bawan Allah ne miskini ba ka da ikon komai kada ya zama kana tuna da azabar Allah da girman Allah ka ji cewa yanzu ai ka ni kam yanzu na kai wani munzali na imani babu irina kaga ambatan Allah ka bai amfani ba ka sa girman kai to ba a san wannan ka tuna da girman Allah ka tuna kai tunani akan sufofin Allah amma ka ji cewa kai ba komai bane ka kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala wa khifatan tare da jin tsoron kar ya zama abin da kake abin da kake yi akwai akwai sakaci akwai sabon Allah a ciki ka ji tsoron kar fa kai abin da yake Allah zai maka azaba kaga a wannan yanayi ka ka zamanto cikakken bawan Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ke cewa wa dunal jahri min alqawli ba tare da ka daga muryarka ba wannan shine zikrul lisani wa dhkur rabbaka fi nafsika wannan zikrun nafsani kuma Allah ya faɗi yadda za a yi tabarru'an wa khifatan sai ce wa dunal jahri min alqawli ba tare da ka ambaci ubangijanka ba tare da ka daga muryarka ba an fahimta ta wannan zikrul lisani ne ya zama tu tsaga tsaki karka ci zaka yi zikiri kana daga murya la ilaha illallah astaghfirullah a wa dun al-jahri min al-qawli shi ma tadarruan wa khifatan tare da kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala hadisi Abu Musa al-Ash'ari wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka doshi wani kozazzobo mana kwari kenan sai halalna wa kabbarna mu ce la ilaha illallah allahu akbar irtafa'at aswatuna sai muna daga murya sabon manzon Allah kenan wani a haibara ne ya faru tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ji wannan sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane arbi'u ala anfusikum ku sauƙaƙa wa kawunanku kada ku halda kawunanku wajen daga murya kuna ambatan Allah domin kuna wannan zikiri ne saboda Allah fa innakum kudin nan Allah da kuke roƙonsa kuke masa zikiri la tad'una asamma wala ghaiba Allah da kuke roƙonsa ba kurma bane sai idan kun daga murya kun zai ji ku wala ghaiba ba wai baya nan bane Allah nan fa innahu inji manzon Allah ma'akum yana tare da ku da iliminsa da ganinsa sami'un mai ji yana jin abin da kuke faɗa ko ba ku daga murya ba karibun yana kusa da ku da iliminsa da ganinsa kuma manzon Allah ya shirya da sahabbai cewa yadda suke daga murya sun ce la ilaha illallah Allahu akbar ce a ba haka za a yi ba wanda kuma ya dace da fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa dunal jahri min alqawli haka ake son musulmi ya zama to mai ambatan Allah subhanahu wataala watalan ya zo a cikin hadisin Abu Qatada wanda Imam Abu Dawuda da Tirmidhi suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin dare yana tafiya ya je kusa da gidan sayyidina Abubakar sai je yana qiyamul layl yana karanta alqur'ani muryarsa na ƙasa ƙasa ya wuce kusa da gidan sayyidina Umar yana qiyamul layl ya ji sayyidina Umar yana kara yana kiyamul layli yana karanta ayoyin alqur'ani ya daga murya manzon Allah bai musu magana ba ya dawo da gari ya waye suka dawo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake faɗa musu jiya na wuce ta gidanka na ji kana kiyamul layli amma ka sassoto da muryarka sai sai na bukar ki cewa qad asma'tu man najaitu Allah da nake ganawa da shi ai ya ji ni saboda ka ba sai na daga murya ba dama dan Allah nake Allah nan ba sai an daga murya yake ji ba to sai manzon Allah ya ce kai kuma Umar na bi ta gurinka kana kiyamul layli kana karanta ayoyin alqur'ani amma ka daga murya me yasa ya kai haka to sai sayyidina Umar yake cewa uqidul wasnana wa atrudu shaytana na daga murya ne ina karanta alkur'ani domin in kori bacci ba wa maki ina karanta da hankali bacci zai zo mu amma na daga murya ina karantawa to bacci ba zai zo ba kuma wa atrudu shaytana domin in kori shaydan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su a ya Ababakar irfa min sautika shay'a na gaba za ka yi sallah kai ma nakan yayi kasa da yawa kadan daga kadan sai ce wa sayyidina Umar ikhfid min sautika shay'a kai ma ka dan sassauto da muryarka ya zama to tsaka-tsaki man fahimta to haka ake so musulmi ya zama to wajen a zikiri ya zama to tsaka-tsaki ya koyi da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ta'ala yake cewa bil guduwi za mu samu mu karasa sura minti nawa minti hudu to bil guduwi da safe wal asali da maraice to ambaci Allah da safe da maraice al asali jamu asi gudu wasu malamai suka ji daga ketowar alfiji zuwa fitowar rana shine gudu kuma al asal jamu asi daga la'asar zuwa faduwar rana to ana so mutum ya ambaci Allah da safe da maraice wasu malamai suka ce ka fara wuninka da ambatan Allah sannan kuma idan sannan ka rufe wuninka da ambatan Allah wasu malamai suka ce Allah ya ambaci safe da maraice ba wai safe da maraice kawai za ka yi zikirin ba a'a ya zama wunin nan gaba ɗaya kana ambatan Allah a ciki ka fara da safe ka ƙarasa da yamma to dare fa me yasa ba ambata ba suka ce dare ai lokacin bacci ne sai dai idan mutum ya farka cikin dare ya yi kiyamun laili an fahimta to sha sa Allah ta'ala bai ambaci dare ba a ra'ayin su a malamai to sha sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da zikiri na safe da yamma azkaru sabahi wal masa'i kaga ya dace da fadin Allah subhanahu ta'ala bil ghuduwi wal asali ka fara da ambatan Allah safiyarka da wuninka azkar na sunna da manzo Allah ya karantar ka yi su za su wadatar da kai ka samu alherin duniya da lahira kuma ka samu ladar koyi da manzon Allah wannan ya nuna cewa kana son manzon Allah kuma amma kai watsi da na manzon Allah an baka wani wurdi ɗari kaza dubu kaza babu hujja a kai idan an tambaye ka me laifinsa to mu muna da tambaya na manzan Allah da ka bari me laifinsa an fahimta wanda kai kake wanda babu hujja wani ya kirkira ya kawo aka tambaye ka ai wannan zikiri ne me laifinsa eh na manzan Allah da ba ka yi me laifinsa inda kana kaunar manzan Allah inda kana son manzan Allah feyen halitta farar jikada sayyidul khalqi mai ceton mu gobe kiyama abin da ya karantar da bakinsa mai tsarki kai watsi da shi kai riko da abin da wani malami ya kawo bayan rusan manzan Allah da shekara dubu da wani abu ka zo ka ce kana ƙaunar manzan Allah wani iri ƙaunar manzan Allah wannan tsarko ne na shirin ‘yan uwa to Allah ganar da mu bil guduwi wal asal sai Allah ce wala tukun min al ghafilina kada ka kasance daga cikin masu gafala ma'ana kare ya zamanto baka ambatan Allah kare ya zamanto baka ambatan Allah wannan manzon Allah baya da manzon Allah ya zamanto yana da gafala wannan manzon Allah aka fuskantar da zance amma al'umma ake nufi a wannan ayar Allah ta'ala ya hada abubuwa guda biyu a farkon aya Allah ya bada umarni wazkur rabbaka umarni bayar a ƙarshe kuma sai Allah ya hada da hani wala takum minal ghafilin kai ambatan Allah kada ka bar ambatan Allah wannan yafi wato yafi tasiri yafi balaga ka cewa mutum ka tafi kada ka tsaya ka zauna kada ka tashi ka tashi kada ka zauna wannan yafi tauƙili ya sun ce ba da wasa kake ba to haka Allah ta'ala ya ce anan ka ambaci sunan ubangijinka a kada ka zamanto daga cikin masu gafala ga su in takaita na duba da suke cikin wannan din amma babu lokaci mai waye na Allah kai mu in akwai dama mu sake takaita ayar mu sake takaita ayar sannan kuma mu wuce aya ta gaba da Musa a ce yau mun kammala surar magaba daya amma dai Allah bai kaddara hakan ba insha Allah Allah kai mu dan bayani da kadan da ya rage akan wannan aya mu yi daga na kuma sai mu karanta aya ta gaba da fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ladar abin da muka fada daidai abin da muka fada ya zama da kuskure Allah ya fi mana gaba daya wannan sanarwa ce na tafsirin mata duk shekara an saba ana tafsirin mata kamar da ake tafsirin maza da safe karfe goma na safe ake a wannan masallaci to yau an fara don uwa shaggan bukari shi yake yi saboda haka iyayenmu a gidaje mata da su domin su muke wannan sanarwa idan suka ji wannan sanarwa a gidajen wa kafofin sadarwa to wanda yake da sha'awa sai ya zo masallaci ko wanda take da sha'awa sai ta zo masallaci karfe goma na safe ake fara tafsirin yau aka fara to Allah samu dace muna roƙon Allah subhanahu wataala ya wazar mana da zama lafiya wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi waɗanda suke nufin mu da sharri Allah subhanahu wataala ya shiga tsakanin mu da su Allah ya datar da mu zuwa ga abin da ke shine alkhairi kurakuran mu Allah ya gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين